الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين ليس رب في الوجود سواه وليس معبود في القلق سواه لا إله إلا هو إليه المصير أصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية صاحب اللواء المحمود قائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله أصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الإيمان بالقدر يثمر الرضا بقضاء الله وهو من أعلى مقامات الإيمان فمن رضي فله, فله الرضا ومن سخط فله السخط فالمؤمن الصادق يعمل الصالحات ويجتهد في الطاعات وإذا زل أو أخطأ تاب واستغفر ولم يقل هذا قدري بل يقول هذا ذنبي وأستغفر الله ربي dukkan yabo da jinjina da girma su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mahallicin bayi mamallakinsu wanda yake juya lamarinsu yadda ya so yadda ya ga dama buwayi gagara misali Allah yabo da salati da sallama sabba tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo mana na sako daga Allah madaukakin sarki sakon da ke dauke da warakar cututtukan duniya da cututtukan lahira cututtukan bayyane da cututtukan boye bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu ƙara neman kusaci zuwa ga Allah mu ƙara tabbatar da imaninmu bayan Allah yana daga cikin mafi girma mafi daraja tushe na imani wanda yake da daraja da tasiri a cikin zuciya da ayyuka imani da kaddarar Allah rukuni ne daga cikin rukunan imani da Allah wanda bai yi imani da kaddara ba kaman bai yi imani da Allah bane kaman bai yi imani da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama an ba shi labari aka ce wasu mutane sun bayyana wai su ba su yadda da kaddara ba abdullahi dan umar ya ce ka gaya musu inji ne inda suna da dukiya ɗayansu a ce yana da dukiya da ta kai dutsen uhudu girma gol ne a ce yana da dukiya gol da ta kai girman dutsen uhudu duka ya ɗauka ya sarga da ita ya ci da bayan allah ya raba wa bayan allah ya ce wallahi ka gaya masa wannan abun ba zai amfane shi ba in bai imani da kaddara ba ashe imani da kaddara yana daga cikin mafi girman abin da ya zama wajibi musulmi ya yi imani ya yadda da su shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗe shi a cikin alkur'ani ba aya ɗaya ba biyu ba inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa kana amrullahi qadaran maqdura annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin nan da jibril ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan imani yace imani shine kai imani da Allah kai imani da mala'ikun Allah kai imani da littattafan Allah kai imani da manzannin Allah kai imani da ranar lahira yace kuma kai imani da kaddara sharri da alheri mai zaki da mai daci duka kaddarawar Allah madaukakin sarki ne bayan Allah me ake nufi da imani da kaddara ne shine ka yarda a cikin zuciyarka cewa Allah fa ya san komai yana sanar da komai kafin ya faru duk abin da zai faru Allah ya rubuta shi a Allahul Mahfuz ba abin da yake faruwa sai Allah ya ga dama sai daga nan damarsa ba abin karfin Allah duk abin da kaga ya faru to Allah ya ga damar abin ya faru ne ya san da faruwarsa da nufinsa kuma akwai hikimar da yasa wannan abin ya faru ko da ka gane hikimar ko baka gane hikimar ba ko abin mai wahala ne ko mai daɗi mai ɗaci ne ko mai zaƙi abin kana masa ganin alheri ne kai ko kuma sharri ne kake masa gani amma shi Allah madaukakin sarki duk abin da yayi to akwai hikima a cikin sa wajibi ne a wannan zamani da muke ciki na fitintunu mu jaddada imanin mu da kaddara kada imanin mu ya rauni bayan Allah imani da kaddara wallahi yana daga cin abin da ke wanzar da alheri mai yawa wa mumini duk wanda yake da imani da kaddara to yana samun wasu fa'idodi wanda shi wanda ba shi da imani da kaddara ba shi da shi daga ciki kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya wanda wannan mai imani da kaddara ne yake samu wanda ba shi da shi ba zai samu ba duk irin jarrabawar da mai imani ya shiga inda yana da cikakken imani da kaddara to hankalinsa ba zai tashi ba domin kafin abin ya faru ma yana jin cewa bai fa isa ya ƙetare abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta masa ba haka idan ya faru masa zai ce akwai wata hikimar da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan abin ya faru ni ba lallai in gane hikimar ba yanzu amma akwai ta akwai ta Allah madaukakin sarki kan nufi mutum da wata kaddara wanda shi baya son ta baya son wannan abun ya faru amma wallahi sai Allah ya kaddara masa shi kuma dole sai ya faru ba ka da wata dabara da zaka iya fita daga cikin abin da Allah ya riga ya rubuta sai ka ce ka fada wallahi baka isa fita ba amma mai imani da gaske kafin ya faru ma yana jin cewa bai isa ya ketare abin da Allah ya kaddara masa ba da haka idan ya faru ma zai ce Allah maɗaukaki sarki ne ya rubuta masa mai imani da ƙaddara idan musibar ta same shi zai yi haƙuri ya jure annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce madalla da mumini ya ce mumini mai imani da Allah al'amarinsu da alheri ne ya ce ba wanda ke samun wannan sai mumini komi ya same shi alheri ne in asabahu khairun sabar shakar in asabahu sharrun sabar faka na khairar lahu idan sharri ya sami mumini sai haƙuri ya ce Allah ne ya gada ma ya jarrabe ni da wannan abu kuma akwai hikimar da ya sa ya jarrabe ni da wannan abu sai haƙuri kuma ya zama masa alheri wa ina sabahu khairun shakar fa kana khairan lah idan alheri ya same shi sai godiya wa Allah ba zai ce wayo na bane ba zai ce dabara ta bace ba zai ce na fi su iyawa bane ba zai ce haka ba sai ce Allah madaukakin sarki ne ya ga dama ya jarrabe ni da bani wannan abun ya hana wadancan sai ya godiya wa Allah madaukakin sarki sai abun ya zo masa alheri annabi ya ce wannan ba wanda ke samun sa sai mumini Allah ka sanya mu daga cikin masu imani shi yasa mumini din ni'imar da ta same shi baya jingina ta zuwa ga wayansa ko dabararsa yana jinginawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki da ya ga dama ya bashi in wayo ne akwai wanda ya fi shi shi bai samu ba idan ilimi ne akwai wanda yake gaba da shi amma bai samu ba idan gata ne akwai wanda ya fi shi amma bai samu ba mumini da yake da imani da kaddara duk abin da zai yi yana jin karfin gwiwa baya wani baya razana shi ya ce wane ba za ka yi ba wane ba za ka samu ba baya jin rauni domin ya san wake bayarwa Allah subhanahu wataala ne yake bayarwa kuma zai bashi in ya ga daman ya bashi in kuwa duk duniyan nan suka taru suka ce ba zai samu ba in ya bashi wallahi sai ya samu wani bawan Allah da kansa yake gaya mun wani promotion yake nema ogansa ya ce wane ba za ka samu ba mu muke yi a wurin kuma ba za mu maka ba wannan bawan Allah saboda imaninsa da kaddara yace sai na ji a raina a ban taba jin a raina zan samu wannan abun ba kamar ranar lokacin da yace mun ba za ku ba za su bani ba yace lokacin ne wallahi sai na ji cewa lalle zan samu wannan abun dan Allah ba zai bar ni in mayar da wannan abun bauta ba idan har Allah madaukakin sarki ya jarrabe ni da wannan mutumin yayi nasara ba samu ba Allah ba zai so in ji kamar shi ma wani dan karamin Allah bane saboda dundurutun tawakkalinsa da juriyarsa da sallamawansa wa Allah madaukakin sarki ya ce ban taɓa jira na zan samu wannan abin kamar ranar ba kuma wallahi ya samu duk duniyan nan in suka tare ka ba da- dan kar ka samu wallahi sai ka samu duk duniyan nan in gatar ka ne suka hadu suka je sai sun baka wallahi in Allah bai baka ba za ka samu ba bawan Allah in ka samu ba wayanka bane ba dabarar ka bane ba iyawanka bane waye ya baka Allah daga hannu kai masa godiya ka roke shi kariya in an kafa maka mummunan tarko ka tsallake ba wayanka bane ba dabarar ka bane Allah ne yake tarar da kai yi masa godiya shi yasa in an za a ce za a kafa maka tarko to mi koma wajen Allah nemi mafaka a wajen Allah subhanahu wataala duk dabarun da zaka yi in ba su saba wa shari'a ba ya halatta amma ka rinka jin cewa waɗannan dabarun fa sababi ne amma wa ke tseratarwa Allah subhanahu wataala ne bayan Allah mai imani da kaddara yana samun kwanciyar hankali saboda shi baya hasada wa kowa dan ya san Allah ke bayarwa idan har wani zaka tare ka ce wani ba zai samu ba ko kana jin haushin wani me yasa ya samu yanzu da wa kake fada da Allah Allah shi yake bayarwa kai kuma kana fito na fito da shi wanda ya samu wannan imanin ba ruwansa ya sani Allah ne ke bayarwa wanda ya bashi ba zai masa hasada ba ya ku bayan Allah mu zama masu sallama wa Allah cin duk abin da ya jarrabe mu da shi abin da muke so ne ko wanda ba ma so mu miƙa wa Allah madaukakin sarki komin girman abu idan ya jarrabe ka da shi ka miƙa masa lamari in musiba ce kai istirja'i ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha haka ummu salama radiyallahu anha tace lokacin da mijinta abu salama ya rasu ta shiga cikin wani mummunan hali an kashe abu salama ta ce na ji abun mijina abu salama ya ce ya ji abun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wata musiba da ta samu mutum sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ta ce na ji ya ce annabi ya ce in dai mutum ya faɗi haka to duk abin da ya rasa Allah zai mayar masa da fiye da wannan abin da ya rasa din ke yadda ta faɗa kuma sai ta ce to amma yanzu ni a yadda nake ina zan samu kamar abu salama har a ce na samu wanda ya fi abu salama amma ta sallama tun da manzon Allah ne ya faɗa ta faɗa me Allah ya wa abu salama wallahi sai Allah maɗaukaki ya bata wanda ya fi kowa a duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan ya nuna mata cewa lallai fa abinda manzon Allah ya faɗa din nan gaskiya ne wa yake magana abu salama sai Allah ya bata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama jama'a mu kyautata imanin mu da kaddara mu mika wa Allah madaukakin sarki lamarin mu shike komai komai nasa ne Allah ka tabbatar da imanin mu na gaskiya ya Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan imani da dukkan abin da ka umarce mu da yin sa har mu koma zuwa gare ka Allah fa sallu wa sallimu ala khairil bariyya fa innahu man salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معكم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله